mafi wa atammi wa abyani wa ashrahi man yamshi ala al-ardi lahajatan نبينا ورسولنا وشفيعنا ومولانا ودليلنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu ‘yan uwa jama'ar musulmi khususan ku da Allah ya ƙaddara halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi da albarka a wannan la'asariyar da kuma ɗimbin miliyoyin jama'ar musulmi da muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai farawa daga BRC uwa maba da mama da kuma rediyo albarka FM da kuma ku mutanenmu na social media kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya yi mashi ina fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahalin nar Allah ya shigo da mu la'asariyar yau la'asariya ta alhamisa kuma ita ce la'asariya ta goma sha takwas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce la'asariya ta goma sha takwas ga watan tara musulunci ramadan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce la'asariya ta takwas a goman tsakiya mun ci rabi har mun tsora guda uku summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah don girman manzonka annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah Ubangiji ka sa muna cikin datattun da sunayenmu ya shiga diwani ‘yan aljanna. Abin da ya rage kwanakin gaban ma Ubangiji Allah ya ƙara datar da mu. Sai muka yi goma sha takwas ga watan tara musulunci Ramadana, hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da shekara biyar. mun da za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya cikin wannan aiki mai wuya, aiki mai hatsari, aikin da wasu ta kai suka bi suka dace zuwa ga rahamar Allah, mu ma muna roƙo Allah ya mana haka, Allah ya mana haka. Wasu kuma ta irin wannan aikin da muke yin suka bi, amma suka zame kuma suka tadda fushin Allah da azabansa. muna roƙo mu ɗin Allah ya kange mu ya kare mu ya tsare mu amin fa amin summa amin ya ilahal alami a jiya alaramma mai mana karatu malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana a cikin sura ta uku sura ali imran ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya muka yi fassara gwargwadon yadda Allah ya ba mu dama da zarafi yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari da tamanin da biyu a wannan sura ta uku suratu ali imrana akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allahu akbar walillahi alhamdu azaban da jiya Allah Ubangiji ya ce zai gaya ma na cikin azaban cewa zuƙu kuke ɗanɗana azabal hariki to waɗanda suka shiga wannan azaba ta gobara azaba ta cin uta kamar mun ce ya Allah menene da menene da menene suka haɗa a cikin aikin da suka yi har fushin nan naka yawan gare su to kamar tambaya aka yi amma ba tambaya aka yi ba sai yake zalika bi ma'ana zalikal azabu wannan bone da wannan tasku da Allah yake zai shigar da mujirman Yahudawa da mujirman Nasara abinda Allah ya faɗa yace bari a gaya musu su ‘yan utan su sani wa'inda ma ba su shiga ba su sani saboda Allah ya kore wa kansa zalunci sai yace bi ma ƙaddama taidikum wannan sakayya ce daga abin da hannayenku suka gabatar na munanan aiki. Allahu akbar Allahu akbar Kai ka ce da hannu kawai ake yin laifi ba tare da kai ka ce da hannu kawai ake yin laifi ba tare da sauran sauran sauran gaɓoɓi ba alhali kuma akwai zunubin da da halki ake yi tunda ya ce laƙas sami Allahu ƙaular lazina ƙalu inna Allaha faƙirin wani hannu a ganiya kaga da baki aka yi wani kuma ya sake ce wa qatlahumul anbiya kaga shi ma hannu ne sannan baki ya shigo kafan da aka taka aka je ko kashi annabawan ka kaba sun shigo to Allah sai ya gabatar da hannaye saboda kashi 90 da biyar na ta'addancin dan ta'adda da hannayen sai ma'asiya in aka raba su gida ɗari kashi casa'in da biyar da hannaye to Allah sai ya sa hannaye a ambato suka wakilci ambaton sauran gaɓoɓin sauran gaɓoɓin Allah sarki Ubangiji Allah ya faɗi wannan ne saboda ya kore wa kansa zalunci. ya hana a zaci cewa akwai wanda zai je gidan uta ba tare da ya yi aikin ‘yan utan ba, kada a zata wa Allah zai kai wani bawa cikin uta alhali bai yi aikin masu utan ba. Sai ce, hakan ya faru ne bi ma ƙaddama game da abin da mene ne? hannayenku ta gabatar na munanan aiki. Allah ya fi Amin. Wa'annan laha kuma Ubangiji Allah yana sanar da duniya ne cewa shi Allah laisa bi zallamin lil'abi. Laisa bai kasance ba shi Allah subhanahu wa ta'ala. bizallamin bai kasance ba mai yawan zalunci alhali dama bayi zaluncin ne kwata-kwata alhali dama alhali dama bayi ma zaluncin ko ma wani iri baya yi to sai kuma yake wai shi ba mai yawan yin zaluncin ba ne wal ma'ana dai Allah ba a zalimi ba ne fasarar kenan amma duk zallam da aka yi shadda kan lam alif ya gwada ninkuwa da riɓanyuwan zalunci to ubangiji Allah ko ƙanƙanuwan zaluncin ma baya yi balle ya kuma yi balle ya kuma yi balle ya kira shi mai yawan zalunci lil abidi ga bayinsa ai ma'ana zalikal azabu bima salafa min az-zunubi wannan azaban ya zo muku ne game da abin da ya gabata na laifuffukanku, sawa'un da hannu kuka yi, ko da ƙafa kuka yi, ko da halce kuka yi, ko da al'aura kuka yi, ko da kunnuwa kuka yi, ko da idanduna kuka yi, in dai laifin ne, to shi aka tura, amma wa hassal aidi da zikiri. Allah sai keɓance hannaye da ambato yace zalika bima qaddama taydikum me yasa Allah ya ware hannaye da ambato alhali ba da su kadai ake aikata laifuffuka ba maluma suka ce Allah ya yi haka ne liyudalla don ya yi nuni ala tawallil fi'il akan jiɗintan aiki wa mubasharatihi da kuma cuɗanyuwa da shi aikin iz yudafu alfi'ilu ila al-insani bi ma'ana annahu amara bihi yayin da قد يضاف الفعل حقيقة أكن جنجن أيكي إلى الإنسان زوى غمتم أتي شيء أيكي أما بمعنى حقيقة أبن أكي نفي أنه أمر به shi ba shi ya aikin ba mubasharatan amma shi ya ba da umarni aka je aka yi sai a ce aikin wane ne aka ya zama shi ce wane ne ya aikin alhali kuma umarni ya bayar aka yi kamar da muke samu a sura ta ishirin da takwas cikin tartibu suwarin ƙura'ani kuma kan aya ta hudu Ubangiji Allah yana faɗan zalumcin da babban kafirin nan, babban shakiyin nan, babban tsinan nan nan mai suna Khalid bin Mus'ab. Khalid bin Mus'ab ya fi shuhura da Fir'aunu, amma Fir'aunu sunan kujerar mulkin Misira ne a wancan lokaci, da ka kowaye ya shugabanci Misira sunan shi Fir'aunu. Kenan kujeran tana laƙaba ma wanda ya zo shugabancin Misira Fir'aunu, shi sa suke da alfara'ina Fir'aunoni. kujerar mu ta tarayyar Najeriya idan mutum ya hauta ba da farar hula ba ba inuwan siyasa ba ana kiransa president ko namiji ya zo ko mace ta zo ko daga birni ko daga karkara sunansa president idan kuma da ƙarfin soja ya zo ba an zaɓe shi binta habin na kabi ba wato ba da jefa ƙuri'a aka zaɓe shi ba sai a ce head of the state kaga sunan na alaƙa da shugabancin ne kaga fir'aun amma asalin sunansa Khalid bin Mus'ab Allah yana gaya ma duniya ta'addancin da wannan ɗan ta'addan ya yi, sai Allah ya ce, yuzabbihu abna'ahu haka Allah ya faɗa, ko? yuzabbihu abna'ahu fir'aunin yana yayyanka ‘ya'yayen wanda suka ƙi su bi shi da kuma ƙoƙarin kar a haifi wanda zai masa juyin mulki amma ni da ku da shingin makaranta ƙur'ani ai ba fir'auna ne da wuƙa yake bi yake yankawa ba jami'an tsaro ne ministawa ne famsek ne kwamishina ne didi ne su ne naɗaɗɗu amma da nasu ya zo sai aka ce yuzabbihu ba a ce yuzabbihuna abna'ahum ba sai aka ɗauki aikin aka tsayar kan wane wanda ya ba da umarni an ce dai malaman tafsiri Allah saka musu da alkhairi sun ce daga sanda fir'aun ya fara yanka jarirai zuwa ranan da aka tsaida da yayyankawar an ce ya aika da jarirai sama da dubu saba'in lahira kuma ba wani abu ba ne makirin shaiɗanin karkataccen ɓataccen malamin jikinsa masanin hisabi masanin ramzi da ramli amma ba na gaskiyan ba shi ya gaya ma cewa wannan mulkin da kake ciki wannan madafun iko za su iya barin hannunka za a haifi wani yaro a garin nan a shayar da shi a garin nan ya girma a garin nan da ya kawo ƙarfi ya data to shi zai raba ka da mulki shi ko mai mulki babban abokin faɗansa ko safe ko rana la'asariya ko dare wanda yake so ya ƙwace wannan mulki kuma ko da mahaifinsa ne to daga nan ne fir'auni yake to me abu yi sai din da ka tunkuya yayyanka yara dama daga ran da kake da halakekken masani a jikinka to kai da shirya kuma sai an yi sa'a to shi ne aka tunkuya yankan amma yankan dai ba ta canza kaddaran ba yankan ba ta hana aihuwar nabiyullahi musan ba yankan ba ta hana a shayar da annabi Musa ana biya daga kuɗin baitulmalin gwamnati ba, kuma shi ɗin ne ajalin nan. Ba maganan mulki ake ba, har ya bar duniyar ma duka. To, me muke nema na mahallu shahid ne, sai Allah ya ce, yi zabbihu abna'ahu, fir'auna na yayyanka ‘ya'yayensu, da me aka da umarninsa. a ƙa'idar larabci yadda jumlar take aidiyu aidiyu kum ne akwai damma akan wannan yaɗin to amma sai larabci ya ga halke zai yi nauyi wajen tabbatar da wannan rufu'ar sai aka ɗauki rufu'an sai aka mai da sukuni sai aka ce aidikum wannan aliya'ul marfu'a sai ta koma ya'un maksura aidikum Allah bai zalunci baya kuma tare da masu zalunci mu ma Allah ubangiji ya nisanta mu daga zalunci jama'ar musulmi muna nan dai muna sakan dalilai abinda ake ce ma irsalul adillati wal barahinul qati'a wal hujajin nafi'a cewa neman taimakon wani ko furta neman ɗauki daga bawa zuwa bawa muka ce wannan ba kafirci ba ne abinda muke ƙoƙari mu tabbatar yin haka ba kafirci ba ne don tun da muka fara ba mu ɗauko littafin kafirai ko so ɗaya ba littafin duka na musulmi ne to abun ko zai tabbata al'umma malaman musulunci da alƙaluman masana musulunci da sunna ai kuma ba zai zama kafirci ba gafarta ba yanzu ku ƙirga min wa'innan maraji'un kafin ni da ku mu ji abinda a'immatu arwatu suka rawaito kuma karatun ya zo cikin ummahatu kutubil ahadith haka ne a littattafan musulunci a malaman musulunci wanda duniya ta tabbata musulmai ne kuma malaman sunna wadda duniya ta tabbata maluman sunna ne akwai al'imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ko babu, na akwai al'imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal abu salihi ne ko ka ce abu salih ko ka ce abu abdullahi shaibani sunansa ma da aka sa a tarjamansa imamu ahalis sunnati wal jama'a dunkuluwan alu suna wal jama'a waje guda to wannan malamin shine jagoran kuma duk duniya aka yi da wannan an sa shi a kabarin hijira shekara 241 mun ɗauki musnad ɗin wannan malamin mun duba shafi na 252 ku ce da ni mun samu marja'i nawa sai mu sake ɗaukan as-sahih ta al-imam مسلم بن الحجاج كان مغنى ابو الحسين القشيري النسابوري شين امام مسلم مسلم يا شيخ قبري هجرة شكرا دريبيو da sittin da ɗaya a mujalladi na hudu na sahihu muslim shafi na dubu biyu da saba'in da hudu mun samu littafi nawa na a ƙara murya mun ɗauki as-sunan ta al'imamul ajal kana maganan imam abu dawud as-sajistani wanda hijira shekara 275 na cika abu dawud ya bar duniya Allah ya ji kansa mun samu a mujallafi na hudu a cikin sunaninsa ta shi abu dawud ɗin shafi ɗari biyu da tamanin da bakwai mun samu littattafan malaman suna nawa uku a sunan ta al'imam muhammad bin isa kana magana abu isa tirmizi ya shiga kabari imamu tirmizi ana lissafa hijiran ma'aiki shekara ɗari biyu da shekara saba'in da tara mun samu a mujalladi na hudu na sunanin turmuzi shafi na talatin da hudu muka sake samu a kuma mujalladi na biyar na asunaɗin imamu turmuzi shafi ɗari da casa'in da biyar muka kuma samu a mujalladi na hudu na sunan tirmizi shafi ɗari uku da ishirin da shida kun ga shi kansa tirmizi shi kadai ya maimaita a waje uku ya faɗa a mujalladi na hudu shafi talatin da hudu ya sake maimaitawa a mujalladi na biyar shafi ɗari da casa'in da biyar ya sake kawa a mujalladi na hudu amma shafi ɗari uku da ishirin da shida jama'a mun samu littafi hudu daga malaman sunna mutum hudu mun sake samun abin da za a faɗan nan cikin as-sunan ta al-imam ahmad bin shu'aib wanda ya fi shuhura da imamun nasa'i ko imamun nasa'i ko imamun nisa'i duka an rubuta da haka babban malamin nan da aka rabauta da samunsa a kurasana ya shiga kabari imamun nasa'i hijira shekara ɗari uku da uku ne mun samu a mujallabi na hudu a shafi na ɗari uku da takwas zuwa ɗari uku da tara jama'a littafi nawa na maluman sunna nawa biyar mun sake samu cikin as-sunan ta al-imam Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qadwini al-imam bin Majah ya shiga kabari tun hijira shekara 273 aka bi sunashi mun samu a mujalladi na ɗaya a shafi na 82 littafi nawa maluman sunna nawa sai muka sake ɗaukan as-sunan ko ka ce as-sahih ko ka ce al-insan fi taqrib sahih ibn hibban tunda zaman mu da ku na shekaran jiya mun ce shi ibn hibban da ya littafin yace at-taqasim wal anwa amma shi kuma al-amiru Ali ibn Bilban al-Farisi da ya zo ya yi aiki kan littafin ya sharhanci tsauraran larabcin ciki ya canza asalin tartibin saboda ‘yan baya yana gama aikin sai littafin ya tashi daga at-taqasim wal anwa sai ya koma al-ihsan fi taqrib sahih ibn hibban to zuwan littafin ibn hibban al-busti ibn hibban an sashi a kabari hijira ɗari uku ne da shekara hamsin da hudu to da muka ɗauki wannan littafi na ibn hibban a mujalladi na biyu shafi ɗari biyu da casa'in da biyu nawa littattafa bakwai na kafirai ko na musulmai na jahilai ko na malamai na maluman sunna ko na yan bid'a sai muka ɗauki littafin al-mustadrak ala sahihaini littafin da babban malamin nan mai suna Muhammad bin Abdullahi shi hakimu ya yi sa'a sunansa takwarawa ma'aiki sunan babansa takwarawa baban ma'aiki kaga wannan ya zama nurun ala nur to wannan imamu hakim din nan an sa shi a kabari tun hijira shekara ɗari hudu da biyar kacal yau kuma shekarar hijira dubu ne da ɗari hudu ne da arba'in da biyar to shi tun ɗari hudu da biyar kaga ya fi shekara dubu a cikin ƙafa imamun alhakim a mustadarar ɗinsa a mujalladi na hudu shafi ɗari hudu da ishirin da biyar mun samu littafi nawa takwas to ga abinda sayyidi abu hurairata dausi abdurrahman bin sakari ne dausi radiyallahu anhu ɗalibin nan da ya zauna a makarantar manzo na shekara uku rak aka rufe jami'ar Allah ya gayyaci annabi Muhammadu sallama shekara uku nan da ya zauna sai da ya samu hazzan wafira da bai gane karatu saboda mene shi mutumin haibar ne akwai abin da ya cuɗanta yarurrukansu shi ba fiyo arabi ba ne rannan sai ya ƙorafi ya ce ya jaka da Allah nakan ajiye wani abu na karatu nakan manta wani a taimake ni shi ne ma'aiki ya ce to ya yi mayafin jikinsa a wata ruwaya a wata ruwaya annabin ne ta ce soke mayafin jikinsa sai ya baza sai ya zauna shi ma'aiki har zuwa ƙarshen ba da ilimi da aka zo za a tashi daga makarantar sai ya ɗauko bakin karbin shimfiɗin ɗora ya ɗauko ɗaya bakin ya ɗaura ya ɗauko yadda dai mai ɗaura wanki yake yi babu komi a ciki sai ce ina abu huraira ya ce ha ana za ya rasu sai ce ya haka da hannunsa sai miƙa sani bai ɗora mar gayan mayafin fa ba aya wanci ba sura wanci ba kalma wanci a a a babu kuri babu kumsa ba waƙafi ba ya mala ba shadda a annabi ba ya hauka ya zanna ba ai an gama rubutu da abin da ya haka annabi sai ce zum ila sadari manna a kirjinka abu da yake turan da na manna wannan mayafi da manzo ya zauna a kai ya ba da karatu komi na karatu ban sake mantawa ya iba ina jin wani yau yana ta kokari sai ya shiga wuta in yi silo ta nan sai ta ka so ta tafiya na ce ayya ai wannan Allah ga ta malam a garin nan yanzu mun yi kabarin wannan shedanci raina annabi ba zai karɓo ba abin awwa kai dai kai san uwarka kawai ka bi girki in ka tsare ka koma jihanka amma wai annabi ya zama wahayi ne kawai bai bambancinsa jama'a a gurguje dai abu hurairar kaddausi da tsakurin ɗalibin nan wanda ya musulunta hijira da shekara bakwai hijira da shekara goma da motsi ma'aiki ya ƙaura zuwa ga ra'ilil a'ala kun ga ya zama da ma'aiki shekara uku wata talatin da shida to a gunsa aka samu wannan karatu daga bakin manzan Allah wallahu fi aunil abdi والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه yau ga annabi na ga duniya akwai ma taimakon mutum da shi ma Allah na jin daɗi ma Allah na dawwami cikin ya taimaki bawa matuƙar bawan shi ma na kai taimako na kai ɗauki na kai agaji ga ɗan uwansa musulmi wannan littattafa guda takwas abin da muka kalato ba su ke na ummahatun ba amma dai tunda abin tabawa ake yi inda aron numfashi kuma baɗi sai a ɗora amma ne littafi takwas allabi an ji a bakinsa Allah ma na taimakonka ne game da sharaɗin kana ci gaba da taimakon ɗan uwanka musulmi. Kaga akwai taimakekeniya kenan nan ba maganan ma annabi ake ba, amma na gaya muku maraju, Ibn Taymiyyah suna maganan annabi ma in ka nemi taimakonsa ko ka yadda na iya taimakonka ka zama kafin. Ibn Qayyim yazo shi ma ya ɗora akar makalla ya zama kafiri Allah maka alfarka hajji Hassan idan bai zo nan ba ya zama sai aka damirul ga'ibi kenan ya zama kafiri jama'a musulmi sayyida juwairiya radiyallahu anha ɗaya daga cikin ummahatul muminina da suka zanna su tara ƙarƙashin miji ɗaya daga akwai sai da juwairiya lokacin da zo gun ma'aiki kamar yadda muka faɗa a wancan jilzar abinda ta faɗa ƙarara ta ce faji itu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asta'inuhu asta'inuhu abin da ya kawo ni bayan na shiga rabon asabi ibn qais ibn shammat da ya buga mun fansa sai na zo gun annabi muhammadu kamar mun ce ya mamanmu me ya kawo ki ta ce asta'inuhu muna dai fidda lafazin isti'ana iyaka na abudu wa iyaka nasta'in don mu kawar da kai daga jin cewa iza sta'anta fasta'in billahi wai an kulle kofa a a a shi za muke ta mu'amalanta yadda kalmomin suke me suke fitowa a littattafan shari'a kuma duka ba Allah ake nufi ba mutum ake nufi mutum ake fuskanta da kalmar sai Najeriya mai kai ta zo gun ma'aiki asta'imu shi kuma ya taimake ta da ke a idan ta anti inda ke nemi taimako joriya fasta'anti billah a'a ma'aiki gwani ne ya san akwai sauran hurumi akwai furobijin na cewa bawa ya nemi ɗaukin bawa Allahu akbar wannan kalmar daga bakin sai da juwairiya an rawaita daga bakin sai da aisha ka gama ta annabi guda biyu sun maimaita kalmar isti'ana bin nabi muka ce wannan kuma karatun ana samu cikin almuznad sai Imam Ahmad mujalladi na shida shafi ɗari biyu da saba'in da bakwai muka ce hawa yau ana kuma samu cikin as-sunan ta al-Imam Muhammad bin Hibban al-Busti mujalladi na tara shafi ɗari uku da sittin da ɗaya muka ce har wa yau ana kuma samu cikin as-sunan ta al-Imam al-Baihaqi mujalladi na tara shafi na saba'in da hudu muka kuma ce karatun ya zo cikin al-Mu'jamul Kabir ta Abul Qasim al-Tabarani a mujalladi na ishirin da hudu a shafi na sittin da ɗaya mene cewan saida juwairiya ta gaya wa annabi na zo ne ka taimake ni kafin nan ta gana aisha na zo ne asta'inuhu zan nemi taimakonsa kalmar isti'ana ta fito ko ba ta fito ba manzo ya ji a bakin sai da juwaira ya yi gyara bai gyara ba nana aisha da take da haddan rabin ilimin musulunci bisa shaidar mijinta shugabanmu ya ce kuzu nisfa dinikum an hazihil humaira to ita ma ta ji abin da ka sai daji wariya ta zo ne tasta'inu bin nabi kuma duka suka yi shiru jama'ar musulmi yanzu mun zo ga abi wa'ilin shine ba mu wannan hadisin da za mu ji yanzu ƙala ya ce, A ta'aliyar rajulun ya ce, Wani mutumi ya zo ya samu imamul ummat iya nufin babu ilmin rasuli yana nufin zauji Fatimatu Zahara almardiya alaiha salam iya nufin abul hasani wal husayn ko ya samu abul hasani wal husayn sai na ali da mutum ya same shi faƙala sai mutumin ya ce sai na aliyu ya amiral muminina inni ajaztu amma ka tabi fa a inni fa a inni ya ce ya sarkin musulmi ka ganni wanda ya mallake ni ina bawa ƙarƙashinsa ya buga mini fansa in na gama biyan kuɗi kaza na zama ɗa to nayi nayi nayi nayi har yanzu ban cimma isa ga wannan gabar faƙala aliyu radiyallahu anhu sai sai na aliɗabi ɗalibi Allah ƙara yadda da shi sai ya ce ala'u allimuka kalimatin taimakon nan da ka zo guna mafita da ka zo nema a guna bana koya maka bana ilmantar da kai bana karantar da kai wasu kalmomi wa'inda allama ne hinna rasulullah wadda ni ma annabi Muhammadu manzon Allah salama shi ne ni ma ya zaunar da ni ya sanar da ni wannan mai neman ɗauki ya zo gun imamul ummati imamul ummati kuma yanzu zai haɗa shi da jami'ar annabi Muhammadu kaga da sai ce masa kai kai kai kai idan ta anta san billahi tashi arni a a imam ali malam ne wayannan kuma masu kafata mutane ignoranta ne su kuma gabotarai ne eh gabotarai jam'in gabotari ai babu yanda za a yi musulunci ya bani yanci zan iya yin abu wani kawai wai malam wani ya ce in ne na zama kafiri kuma in yadda in ɗauki wannan karatun ya zama shi ne islam ɗin kenan shi malam abin da ya kore ya koru ba shi islam ba kwai maza a gabansa mazaje ma sai na ali ya ji ƙarara fa a inni shi kuma yake to bari koya maka kalmomi ni ma manzon Allah ne daga arzikin annabi Muhammadu ne ni ma na samu. Laukana alaika mithlu jabali sabrin dananir la'addahu Allahu anka yace bawan Allah idan na baka wannan bara na baka wannan laƙani na baka wannan addu'an ko da a ce ba maganan bashin kuɗin fansan da za ka biya ka koma ala tamamil hurriyati ba ko da ka ci bashi ka sake ka ci bashi ka sake ka ci bashi har yawan bashin kanka da za a narka kuɗin a ɗora a mizani a ɗauko jabalu dutsen da ake ce ma jabalu sabrin a ɗora a ɗaya kafin ko da bashinka zai ja fiye da nauyin dutsen sabar ya ce Allah sai ya baka iko ka biya bashin kafin ka mutu. Imam Ali da waye haɗa mutumin nan, gun waye ake shi, kun annabi arzikin manzan Allah. To, ƙala ba mutum ya ce, ƙwarai koya mini, aka koya masa ƙul. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك يا الله كإسر من تهنيا حلالينك ya zama kyamaki ya tsare ni mu'amalantan abin da ka haramta ya Allah ka wadata ni daga falalanka ka hana ni razana ko zulumi daga waninka wanda zai zo ci min mutunci akan bambaki bakin ka wadata ni ka bani dama bi fadalika amman siwaka a yanzu abin da ya zo nema zai ba masu wallahi mamallakinsa to yana so ya ci ƙarfin wata barazana wata tumfara jama'a sai na ali ya ji maganan fa'a inni ko bai ji ba ya gyara to yanzu kana so ka ce akwai malamin da ya san musulunci fiye da imam ali imam ali bai ce masa al'audu min Allah bai ce tashi arne kawai ba a neman taimako gun hadisi a'a sai ya karba sai aka bude makaranta sai ya dora shi a mafita kawai ya kuma ji maganan bawa ne ke neman taimako gun bawa ina za mu samu wannan ruwaya ta abu wa'il wadda mutum ya zo neman ɗauki gudumawa gun imamin umma karatun ya zo cikin al-musnad ta al-imamu ahmad bin muhammad bin hanbal a mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari da hamsin da uku nawa ɗaya na ya zo a cikin asunan ta al'imamu tirmidhi a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da sittin nawa ya kuma zuwa cikin al-mustadrak ala sahihaini kai imamun al-hakim a mujalladin farko shafi na 721 na to shamsuddin zahabi da ya zo a bayan imamul hakim sai ɗauki littafin nan ta al-mustadrak ala sahihaini yabi yabi yana sharhanta iya sharhanta da zahabi ya zo kan wannan hadisi wani ya ce masa ina alifa a inni da ya zo kan wannan hadisin shi zahabin sai ya ce yanda hakim ya ce isnadin hadisin ya inganta matanin ma ya inganta ya ce ni ma zahabi na goyi baya hadisin ya inganta Allahu akbar littafi ne muka samu sai kuma littafin al'ahadisul mukhtara mai littafin shine al'imamu muhammad bin abdulwahid as-sa'idi amma duniya ta fi saninsa da ziya'uddin al-maqdisi da kace ziya'uddin al-maqdisi masu leka ummahatu sun san wani turarre dunkulallen gawutaccen malamin sunna ne amma asalin sunansa Muhammad bin Abdulwahid As-Sa'idi amma ash-shahir bi Ziyauddin al-Maqdisi wannan malami Ziyauddin al-Maqdisi ya shiga kabari hijira ɗari shida ne da arba'in da uku amma an haife shi ne hijira shekara ɗari biyar da sittin da tara zuwansa duniya Ziyauddin al-Maqdisi hijira 569 fitansa daga duniya shigansa kabari hijira 643 mun samu a mujalladi na biyu na al-ahadithul muqtara ta Ziyauddin al-Maqdisi shafi na 118 littafi nawa daga murya littafin mu na shida faidul qadir بشرح الجامع الصغير وانا لتابي مربوطين الامام محمد بن عبد الرؤوف بن علي اما يفتح رادا المناوي امام المناوي ya shiga kabari hijira shekara dubu ɗaya da talatin da ɗaya ka ɗau mujalladi na uku na littafin فيض القدير بشرح الجامع الصغير كذوب شافي نا 111 نوى yanzu wannan littattafa guda shida me za mu samu mutum ya zo gun mutum ya gagara ya samu kuɗi ya zo a masa hanya ya samu mene wa ke ba da kuɗi to ashe kenan kun ga Allah na da wakilci amma saboda rashin zuwa makarantarmu da kuma gauga'un 'yan boko da suke ɗaurewa jahilai ɗaure musu gindi suna ta ta'adi wa ana jiran kuma kiyama a samu aljanna anya ka rusa wa Allah addininsa kuma in mulaka aljanna to utan mazuwa kan kowa ya mazuwa utan kenan kowa kafiri kowa ɗan bid'a kowa mushriki haka ne ana lodi ne Allah sa ba ma shi yasa ku ga wannan zawiyar damaran mu mafi girma difa'i wa manzon Allah in da ka so mu ka so mu a haka in za ka ki mu ki mu a haka bar mu da manzon Allah kai ma ka kare firiyin kanka tukuna kai ma ka tugoratili you are in terrible baka samu ka escaping kanka ba ma tukuna ko kake mu aka yi a wannan tafiyan wallahi mun wurga mun tafi mun gode kana ganin gona ma akwai yan kare muradunsa ba ka jin su ne a bar annabi kawai wannan yagi shi nan wannan yagi shi nan wai kayi digiri ko digirinka ya kai kofan gashin jikinka yawa ba zaunar da kai za mu yi mu haɗa ka da umma hatu ba a luguyugui ta ka ka gane baka je makaranta yanzu duk wannan abu ne muke jira ba ilimi ba ne to kuma sai mu taru mu bar wannan kai yanzu kawai wani mutum digirinsa uku dokta mun mun ki na ce mun ki jama'a musulmi yanzu kuma da mu tashi ne mu da ku tancak da mu je gaban sharifi kuma imami kuma mu shahidi shine imamu shafi'iyu Muhammad bin Idris Shafi'i al-Makki al-Misri wanda yake kabari tun hijira shekara ɗari biyu da shekara hudu rak jama'a Imam Shafi'i malami ne ko jahili ne malamin na sunna ne ko malamin bid'a ne malamin na duniya ne ko kuma shugaban reshe ne limamin baranda na ba shugaban reshe ba ne ba limamin baranda ba ne su ne suke rike da tuta yau duk wanda ya kuskura ya girgiza shafi'i in ya haɗa ka da almajiri almajiri da imam bukhari kawai ka shiga uku ya shiga uku a hajjansa al'imam bukhari dan mazhaban shafi'i al'imam musulun ba shafi'e ne imamun nawawi in maka dinga ba su dugan maluma sun yadda wannan malamin su yi addini da fatawansa jama'ar musulmi mun zo gaban imamun shafi muka ce gata malam mun zo gaban ka rigima ta haɗa mu da ‘yan uwan mujahilai kuma kai ne malam shin zan iya neman taimako gun annabi Muhammadu. Imamu Shafi'i ya haɗa mu da littafin nan nasa, sanannen littafin nan nasa, mai suna al'ummu. Duk wanda ya san Imamu Shafi'i inda yana dirasa na kutubu Shafi'iyya ya san littafin al'ummu. a mujalladi na hudu shafi ɗari biyu da sittin da ɗaya shafi'i shigansa kabari hijira ɗari biyu da hudu me za mu samu shi abin da ya gaya wa duniya shi shafi'in ya faɗa ƙarara yake cewa a yaƙin hunai a yaƙin hunai yaƙin da ya gudana ran asabar kuma shi daga shawwal kuma hijira da shekara takwas kuma kwana sha tara cif da zaman da annabi ya tare a madina bayan fatawar makka yakin Hunaini ya faru sai ga shi Imam Shafi yana cewa a wannan yakin sai ga shi ista'ana Rasulullahi sallallahu alaihi bisa fuwa na ibn Umayya kaga shi ya hutasar da mu ma manzon ne da yafi kowa sanin iyaka na abudu wa iyaka na ta'inu manzon da yafi kowa sanin in tansurullaha yansurukum manzon da fi kowa sanin wa man nasaru illa min indillahi to sai ga imamu shafi'i cikin al'ummu a mujallabi na hudu shafi ɗari biyu da suna ɗaya yake annabi ya nemi taimako wajen safuwa ɗan umayya ba ta maganar mumu ne magun annabi a'a wannan dama garanti haka ne to kai mamaki manzon ne yake da isti'ana ga wanda ba komin komin komin ba ashe musulunci ne ke ko da yake daga baya naji ana san duwa to ai shi ba cewa i wa dukkan taimako ba nace da Allah ka tsaya kan nan namu hankalin mutum na aihuwa ne ɗauwa kuma mun riga mun fita daga yaranka Allah ya buɗe mana littafi kuma mun yi jajigindi a gaban buzun malaman da kai ko a titi ba ka samu ganin su ba kuma mu hausawa ne ba za ka mana zaurance ba shi bai toge ba ba daga baya ne da bugu ya yi bugu ba suka ce ya- ya ustaz kaɗan ce mala idan aka riga aka yi sanwan miya miyan ganye ya kuwa gyada alayyahu manja ka dawo da shayi sai ka ce a mayar shi kuka za ta ce mai gida zai kawo kuɗi a yoke fa ne kuma kai da tuwo ya sha biyu da wannan miyan babu yadda ba wata magirkiyar duniya da za ta canza shi to haka kalman da ya faɗa ya sake ne ya saki kalman ne ofus malam yanzu a takaice a gurguje sayul bukhari imam bukhari kan malami ne ko jahili na malamin sunna ko na bid'a ne to bari mu karkare da shi Ka- ka ɗauki littafin sahihul bukhari ga abin da zai warkar da kai duka yace babul isti'anati bin najjari wasunna'i fi awadil minbari wal masjid yace ga babin neman taimako waye nema annabi muhammadu gunsuwa bin- bin najjar daga wajen kafinta ita sana'an hannu ce to annabi ka san iya sirrinsa a wajen ubangiji yanzu ana maganar mai sana'a ma akwai iski ana tsakaninka da shi tallakai da ka nufi annabi kuma a ce maka wai kai ne ba ba ka gane addini ba wasu na'i da masu sauranka na'u cikin me fi a awadil minbari cikin ƙoƙarin samar da maƙyanjamu ko ƙafofin da mimbari zai zauna wal masjidi da ma kuma neman taimakonsu cikin aikace-aikacen masallaci kuma kalmar mai buhari yake babul isti'anati kai ku manta muna cigiyan kalmar ce tana ta mu'amalantar bakin manyan malamai kuma ba a ce kafuci ba ne to sai nace ni kuma ina neman taimako gun annabi aka ce to ka gani ko kaga in bidiya ko ba su gane sunna ba wannan abu yanzu cikin sayyid bukhari a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyu kuma shi Buhari ya ƙara gaba ya ce babul a babu manista ana mina du'afa'i wa salihina fil harbi fil harbi in ji Buhari fa ya ce ga babin manista ana wanda ya nemi taimako bidu'afa'i da raunana wasalihina da lafiyayyu nagartattu ki taimake shi fil harbi cikin mene gudanar da kai wannan kuma in wannan riwaya ce a mujalladi na uku ne za ka ɗauka sai bukhari amma shafi na dubu ɗaya da sittin da ɗaya jama'a to jama'a dama mun ce abun ba na gamawa ba tabawa ne amma na tabbatar dai maraji'un da muka sake daga maganar isti'anan nan zuwa yanzu ba littafin da anan zawuyan aka rubuta babu angon na aka rubuta Mm-mm. littafi ne da yake zaga duniya to tare da wannan dalilai kuma kawai in ce ina neman taimako annabi ka ce ni kafiri kuma an zo an nemi taimako gunsa ya ji isti'ana karara shi ma kuma an nasabta ya nemi isti'ana ashe ba kafirci ba don Allah don annabi a dai wannan shekaran a maganan ba da haƙƙin wadda aka jefa su a rudu ta ba a neman taimakon kowa sai Allah to an tsuke abin da yana da faɗi in Allah da gobe kuma muna raye za mu tunkuya mu ƙur'ani a cikin ƙur'ani babban kundi za mu kuma ɗauko gwarazan da su Allah ya sa suka yi gango suka ɗau ƙur'ani har ya iso gare ni gare ku gare mu a yau wannan kuma gobe in Allah ya da daga nan za mu tashi Allah mu albarka an karanta tambayar ina hukuncin wanda in ya yi azumi ya yi sallar isha'i ba wanda suka yi tarawih ina hukuncin azumin sa to azumin mai azumin da in ya sha ruwa ya yi magariba ya yi isha ko bai tarawih ina matsayin azuminsa azumi daga ci abin da yake bata azumi babu ƙin yin sallan tarawih abinda kawai za a gaya masa man gaba gaba hazu wanda ya ƙi ya raya daren da tarawih ya taƙaita a magariba da isha azuminsa ba ta nan zai ɓaci ba amma in kiyama ta tashi zai yi kuka zai ciza yatsa saboda abin da nasu ya faɗa ƙarara man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi akwai riwayan kuma man ahaya layali ramadana gufira lahu ma taqaddama min zambi amma magana azumi bai ɓaci don kin yin tarawihi amma na ɓaci don ƙin yin farillan nan guda biyar kuma na ɓaci ta hanyar alfaken baka na ɓaci ta hanyar kalle-kallen abin da mu- haramun ne an fahimta to Allah ya mana albarka fatiha ma salat amin fatiha ma salatul fati akwai awwalu almajiri na dan gidan Alhaji Baba Inkil yau kwanansa uku a kabari Allah ya ji kan awwalu Allah ya masa gafara shi ma babanmu alhaji baban kil Allah ya ji kansa kuma Allah ya ji kanmu fatiha ma salatu fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.